وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا كان درسمنا تفسير القرآن بجرمة أتكين سورة المدثر karatunmu na baya mun kwana ƙarshen aya ta bakwai kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam cewa ya tashi ya gargadi mutanensa ya tashi ya yi kira zuwa ga Allah mun ji yadda farkon al'amarin ya kasance da yadda annabi sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya tashi ya kirayi gida-gida dangi-dangi da kuma ɗaiɗaikun famili kowane ɗaya daga cikinsu annabi ya gargade shi ka tsarar da kanka daga azarar abu ba zan iya maka komai ba in kamtu a kanci annabi ya tashi ya sarar da wannan sako wasandiyar fara wannan jira da gari suka tashi suka fara yakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum na farko da ya fito fili shine Abu Lahab a daidai wajen da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya isar da sakon a wajen ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma Annabi tabban laka alihada jama'atan Allah ya yi martani ya tabbatar da halakar abu lahabi to kuma dukkan manyan kafirai waɗanda ba su son gaskiya ba su son tafiya akan gaskiya ba su masu gaskiya kowa sai cire fikarsa domin fada da addinin musulunci Allah ya nusar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan tsarin da zai bi da tsari ne da duk wani mai karantaswa ko mai da'awa ya kamata ya siffanta da haka wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujuza fahjur wa la tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir yace kuma duk abin da zai same ka akan wannan hanyar ka sanya haƙurinka ya zama don Allah ya zama ka jure duk abin da zai same ka kame da al'amarin abin zuwa ga Allah kai haƙuri ka dage walaƙadi kudi ba dursulun min ƙoblika yace walaqad kuzziba rusulun min qablik haqiqa an qaryata manzanni da yawa kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce fasabaru ala ma kuzzibu suka yi hakuri akan wannan qaryata su da yakan su da akai hatta atahum nasruna har taimakon mu ya zake musu wala mubaddila li kalimatillah Allah ce ba wanda isa ya canza kalmomin Allah abinda Allah ya shimfida haka abin zai tafi wala kad ja'aka min naba'il mursalin Allah ce ai labari na manzanni annabawa da suka shude yazo maka da hanyar da suka bi kuma suka kai zuwa gabgaci a wani ku sai ya ce mishi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul
كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul Allah ce kai haƙuri ka jure kamar yadda ulul azmi minar rusul suka yi haƙuri yadda annabi ibrahim ya yi fama da yadda ya jure yadda annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya yi da'awa da yadda ya jure yadda annabi musa alaihi salatu wasalam ya yi fama da yadda ya jure ko cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka yi sai ce rahimallah musa yakan ce Allah ya ji kan annabi Musa fakar udiya bi akthar min hadha fa sabra an cutar da shi sama da yadda aka cutar da ni yace kuma yayi hakuri haka annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya ce to kai ma ka zan mai hakuri ka zan mai juriya ka zan mai dagewa akan tafarki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk waɗannan sifofi ya sifanta da su wannan turban akan ta ya tafi kuma a kanta Allah ya tabbatar da wannan addini nashi ya kuma ɗaukake shi ya ƙarfafe shi dole kuma idan muna so mu isa zuwa ga nasara mu ma mu jajurce mu yi haƙuri kuma mu dage Allah ya sa mu dace yau za mu tashi a farkon aya ta takwas Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير
Allah ya ce fa'iza nukira fi naƙur bi ma'ana fa'iza nufika fi sur annaƙur wa sur Allah ce idan aka yi busa a cikin ƙaho karatu ya dawo maganan alkiyama domin shi ne mafi girman al'amari da ɗan adam zai gamu da shi Allah ya sa muna da rabo ranar alkiyama faiza nukira fil naqur Allah yace idan aka yi busa a cikin kaho fa zalika yawma idin yawmun asir Allah yace wannan ranan rana ce mai tsanani wacce take dauke da wahalhalu alal kafirina Allah yace ghairu ghairu yasir Allah yace amma akan kafirai ba sauki ba sauki ba sauki fa idza nufika fil naqur ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kaifa an'amu wa sahibul qarni kadil taqama al qarna yantazir mata yu'mar fayanfukh annabi yace to ni ta yaya zan yi walwala yaya zan wataya yaya zan ji dadi na wa sahibul qarni kadil tamal qarn bayan mala'ikan da zai busa kawon tashin duniya an ba shi kawon ya sa bakinsa yantazir yana jira wahana ta fata annabi ya ce ya kifar da kansa yana sauraro a ce ka busa ya busa yantazir mata yi umar na jiran kawai yaushe za a ce ya busa fayan fuka ya busa annabi ya ce ni da na san haka annabi ya ce ta yaya zan wata a duniya kawai sharholiya ta zan yi annabi ya ce ya haka zai yi busa a cikin ƙaho malamai suka ce wannan busan ubangiji yana nufin busa na biyu busan da za a yi domin tashi a tsaya a a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala a yi wa mutane hisabi da kuma abubuwan da za su biyo bayan hisabi al'amari ne babban al'amari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wanda ya fi kowa hankali a cikin mutane shine wanda yake kwana yake tashi da abinda zai biyo bayan mutuwa mutuwa da abinda zai biyo bayan mutuwa ayyul mu'mini na akiyas a cikin mu'minai wane ne ya fi dabara ya fi basira ya fi hankali kala sallallahu alaihi wasallam annabi sai ce aktharuhum lil mauti dhikran wanda yafi su yawan ambaton mutuwa tina mutuwa wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ya kuma fi su tanadi da shiri na abunda zai biyo bayan mutuwa annabi yace wannan shi yafi kowa hankali shi yafi kowa sanin ya kamata a tsakanin waɗanda suka yi imani da Allah wurare da yawa za ka ga Allah na kiran alkiyama da sunaye ko yana siffanta wannan rana ta alkiyaman da sifofi masu ban tsoro duka saboda bawa ya san abin da ke gaba gare shi wani busa ya ce mata alƙari'a alƙari'a Allah ya ce mai daga hankali mai ƙwanƙwasa wacce take firgitarwa wani kusa ya ce mata alhaƙa Allah ya ce ranar gaskiya da gaskiya akwai jan hankali a ciki ko babu akwai wani busa ce fa'iza ja'ati sa'a Allah ya ce idan wannan rana ta alkiyama ta zo Allah sai kira ta a sa'a tsawa abinda zai tada hankalin kowa a wani busa ya ce mata fa'iza ja'ati ta matul kubra ce fa'iza ja'ati matul kubra idan uwar masifu ta zo duk abin da ka taba gani a rayuwarka yaƙi ne tashin hankali ne fitina ce labari kaji duk girman musifar wallahi a gaba ga tashin al'iyama abin da ka ganin ko kajin wasa ne duk abin da kunnanka ya taba gaya maka an yi yakin duniya na daya an yi yakin duniya na biyu an yi kaza a duk abin da ka sani Allah ya kira alkiyama uwar masifu duk wata masifa da ka sani to masifar karama ce a ganga da abin da zai faru a ranar alkiyama duka wannan bangiji ya kirayi bayi ne ya ja hankalin bayi ne saboda bayi su lura su lura da abunda yake gaba gare su fa'iza ja a tibbamatul kubura Allah ce idan uwar masifu ta zo wannan uwar masifu ita ce alkiyama ranar keke da keke wurare da yawa a cikin alkur'ani za ka ga Allah yana siffanta ranar da irin yanayi da za ta zo da shi ita ƙasa ita duniyar kanta ita duniyar kanta Allah ya ce idza waqa'atil waqi'a idza waqa'atil waqi'a Allah ya ce idan mai afkuwa ta afku laysa liwaqa'atiha kadhiba laysa liwaqa'atiha kadhiba ay laysa liwaqa'atiha nafsun kadhiba Allah ya ce wanda suke cewa ma ƙarya ne ba za a yi tashin duniya ba Allah ya ce a wannan ranar ba za su ƙaryata ba khafidatun rafi'a Allah ce tana kaskantar da waɗansu tana ɗaukaka waɗansu wani ko a masallaci baka so ka yi sahu da shi da garan da aka yi tashin alkiyama ya zama yallaɓoi wani kuma yallaɓoi ne daga inda aka yi tashin alkiyama ya zama asarar khafidatun Allah ce tana kaskantar da waɗansu wani mai daraja ne kuna ganin shi babba ne mai kima ne daga inda aka yi tashin alkiyama kuma ya zama kaskantacce rafi'a tana daga darajar waɗansu wani baka so ma ya zauna kusa da kai wani baka so in kana magana ya saba ki saboda kana ganin bayi da komai kaskantacce ne a rayuwar duniya to ana tashin alkiyama kuma ya zama yalla boy sai Allah ya ce idza rujjatil ardu rajja Allah ya ce idan aka girgiza kasa girgizawa ita duniyar akwai atakin da za a yi mata wani irin jijjiga da za a ma ita kasar ita kanta shi ne ma'anan iza zulzilatil ardu zilzala Allah ya ce idan aka girgiza ƙasa aka rikita ta iyakar rikitawa iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil idan ta ji wannan jijjigan wa akhrajatil ardu athqalaha duk nauyin da ke cikin ta Allah ce za ta amayar da shi duk wani gawa zai fito duk wani ma'adini zai fito duk abin da ke cikinta da ka ajiye Allah ce za ta hantsilo da shi ya tabbata cikin hadisin abu huraira al'imamu musulmi da hadisi annabi ya ce taƙila ardu a filada kabadiha amfalin ustuwan minar zahabi wal fidda annabi ya ce ƙasa za ta yi amai na ma'adinan da Allah ya tara a cikinta turi-turi annabi ya ce kamar fila-fila haka za ta dinga fito da zinari da azurfa hadisin musulmi yanzu idan an ji ana taunin ma'adini ɗan kaka mutum zai samu a ce ya yi kudi annabi ya ce za ta yi amai na ma'adini zinare da azurfa annabi ya ce yadda ka ga fila haka za ta dinga hantsulo shi a bayan ƙasa amma duk duniya ba mai bukatarsa annabi ya ce fayyajiul kafi fayyakul wadda ya taba kisan kai akan kuɗi ɗan fashi da makami ne ɗan kidnafin ne wadda ya taba kashe wani akan kuɗi zai zo ya kalli curin zinare da azurfa ga sunan manya-manya a bayan ƙasa fayyakulu sai ce fi ha za ka talt a kan wannan na kashe wani da wani waya jiwul ƙafe wadda ya yanke zumuncinsa a kan abin duniya ƙasar wani in yana da shi ko in uwansa bai so ya gani a kusa da shi wadda zai mori dukiyarsa daga shi sai 'ya'yansa sai matansa sai 'yan uwan matansa zai iya ɗaukan ƙanin matarsa ya ɗauki ɗawainiyan karatunsa har waje amma bai ɗauki ɗawainiyan ɗan babbansa ba har matarsa za ka samu tana da motar shiga amma ƙanin ubansa bayi da mashin ɗin hawa duk za a haɗu a wannan ranar ne za a haɗu wa ya jiwul ƙafe annabi ya ce wadda ya yanke zumunci shi ma zai zo sai ce fi haza qata'tu rahimi akan wannan ne yanke zumunci waye jibu sarik annabi yace barawo ma zai zo ya kalli dukiya a bayan kasa sai ce fi haza qati'at yadi zai ce akan wannan aka yanke mun hannu wa akhrajatil ardu afqalaha ƙasa za ta yi amai na duk wani abu da aka kunshe a cikinta gawa ne mamata ne ma'adinai ne duka za ta hantsilo da su annabi ce fayyar habuna wala ya afudu na min hushiya haka kowa zai wuce ya tafiya bar wannan abin ba wadda zai ɗauki komai cikin wannan dukiyar domin a wannan ranar kai ma kasan bayi da amfani to wani akan wannan abin yasa baya jami'i a kan wannan abin baya jin wani a kan wannan abin duniyar baya zuwa masallaci a kan wannan abin duniyar alaƙoƙinsa da mutane sun yanke a kan wannan abin duniyar baya karatun addini haka ne wani kasan ko karatun addini wannan ko karatun addini wai sai ya yi ritaya tukun ya fara karatu haka ne a addinin da don shi aka yi ka shi fa addini don shi aka yi ka dalilin da ya sa ka ganka a cikin rayuwa Allah ce don ka yi addini don ka bauta ma Allah sannan kuma ya zama shi ne ƙarshe a cikin damuwoyinka abu kaza ya yiwu abu kaza ya yiwu abu kaza ya yiwu abu kaza ya yiwu yau tsakani da Allah shekaranka talatin ko arba'in ko hamsin a duniya har yau baka iya karanta alkur'ani daidai ba don Allah ba za ka ji kunya ba alkur'anin nan ko na babanka ne kama babanka adalci bare na ubangijinka wadda 'ya'yanka shi kake so ya shirya maka da su bukatunka shi kake so ya biya alkur'anin nan maganansa ne ya saukar da alkur'anin ya shar'anta maka kuma ƙur'ani duk inda ka ganshi da wasali ba sai ka iya na hauka duka karanta alkur'ani ba ka iya turanci wani ya iya faransanci duk jaridar duniya za ka iya ɗauka ka karanta amma ya ba za ka iya ɗaukan alkur'ani ka karanta ba kuma da ku haɗu da allah nan kuma da ku haɗu da allah nan to haka ne duk abin da ke bayan ƙasa za ta amayar to wannan abin da ta amayar din in dama shi ne damuwarka gashi nan a gabanka gashi nan a gabanka ba shi da amfani ba shi da rana shi yasa damar da muke da ita a rayuwa yan uwa wallahi ko bacci man sigir annabi ya tashi sai ce alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi nushur godiya ma Allah ka sake tashi dama aka sake baka akwai tuba akwai gyara ayyuka akwai ƙara ayyuka sai a ce ana neman fi sabilin lahi fi sabilin lahi kana da ɗan biyar ko goma ko ishirin ɗinka sai ka saka daga ran da ka mutu fi sabilin lahi ma ya ƙare ɗan abun da za ka ɗauka ka bayar ɗin shi ma ya yanke a yi sallah ka ɗan koma bayan fila ka yi na fila raka abu shi ma ya ƙare to me yasa tun da sauran rayuwa ba za ka yi ƙoƙari ka tara ayyukan alkhairi ba me yasa ba ka tara ayyukan alkhairi ba wa akhrajatil ardu afqalaha wa qala al insanu ma laha
بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره lokacin da duniya ta shiga cikin wannan yanayi wa qala al insanu ma laha dan adam zai ce me ya same ta yau me yake faruwa a duniya وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها Allah ya ce a wannan ranar ita ma za ta ba da labarinta duk abin da aka yi akanta za ta yi bayaninsa daki-daki duk abin da aka yi akanta a waje kaza wani ya kashe wani a waje kaza wani ya ɓoye kudin wani a waje kaza wani ya yi zina da wacce a waje kaza aka yi abu kaza yau mai idin tuhaddisu akbara za ta ba da labari me ya faru bi anna rabbaka aw halaha ubangiji ne mata wahayi ce ta yi haka ta faɗi haka za ta faɗa ko ba za ta faɗa ba za ta faɗa za ta faɗa bi anna rabbaka aw halaha duk abin da aka yi akan ƙasa za ta yi bayani so in duk duniya babu wanda ya sani Allah ya sani ita ƙasar da aka yi abun akanta ta sani wannan taruwa da muke da kake gani man sagir idan don Allah muke yi da neman yardan Allah duk ran da aka wayi gari gurin da baka nan gun kuka yake ci inda ake wucewa da aikin domin sama ake daga ayyukan aiko ilaihi yas ilaihi inda za a wuce da aikin alkhairi zai yi kuka yau bai ga wani abu ya wuce ba to shi ma wajen ya san cewa wani yau bayi nan shi yasa ran da fir'auna da hamana da dukkan mukarrabansa suka mutu a ƙur'ani Allah ya ce sama ba ta yi kuka ba ƙasa ba ta yi kuka ba فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ran da fir'auna da hamana da duk jama'ansu suka mutu makiya Allah Allah ce fama bakat alaihimus sama'u wal ardu kasa da sama ba su yi kukan mutuwansu ba ashe suna kukan mutuwan bayin Allah haka ne to amma duk wanda yayi yayi wa kansa ne duk wanda yayi yayi wa kansa ne duk wanda ya bata ya bata ma kanshi idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa الجبال بسا Allah ya ce duwatsu za a nike su a markare su فكانت هباء منبثا fakanat haba'an munbasa zai zama kamar kura shekeke yadda kaga hazo yake tashi yadda kaga kura yake tashi haka za a sheke duwatsu duka su lalace su yi flat da bayan kasa wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa
الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا wa yas'alunaka anil jibal Allah ce suna tambayan ka game da duwatsu in an yi tashin duniya to yaya makomar duwatsu faqul Allah ce ka ce musu yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai sheke duwatsu shekewa yadda kaga kankara yake melting haka duwatsu da su lalace wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab حاملة وهي تمر مر السحاب watar aljibala Allah ya ce za ka ga duwatsu ta sabuha jamidatan za ka ɗauki duwatsun a sandare suke yadda ka san su akan iya takawa a hau wahiyar ta murru marar sahab Allah ya ce suna shuɗewa ne suna narkewa ne yadda gajimare yake shuɗewa faƙul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa zai bar wajen fa'a dandalami la tara fiya iwajan wala amta ba kwana ba tudu iya kallonka falalle ne fili ne duniyar ta zama ta yi lebur to jama'a haka duk abin da Allah ya ɗauka cikin alkur'ani na abin da ya shafi rayuwar duniya a ranar alkiyama sai a ce ga yadda za a yi da shi abu kaza ga yadda za a yi da shi wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida فدكتا دكة واحدة Allah ya ce da duwatsu da ƙasan za a yi musu markaɗa ɗaya to in kana so hoton abin ya fito maka da kyau ka je jikin dutse ka tsaya ka taɓa dutsen ka ji ƙarfinsa sai aka ce akwai wata masifa da za ta faru a duniya wannan dutsen zai dinga labuɓewa yana narkewa kamar gari to kai kuma fa a ranar yara ka ji in dai dutse da karfin dutse an baka labarin yadda dutse zai lagube ya sheke to kai kuma mai nama da jijiya da kashe a jikinka ya za ka samu kanka duk wannan wa'azi ne duk wannan wa'azi ne wadda ya ga dama ya gyara domin haduwa da wannan ranar cikin aminci wadda bai ga dama ba ya yi ta fantama wasa to haka sama idan sama'un fatarat إذا السماء انفطرت wani ku ya ce idan sama'un إذا shakkat السماء انشقت sama ita ma za ta kece ta yi bindiga duk abin da za ka kalla a duniya ubangiji sai da ya ba da irin yanayi yanayi da wannan abin zai shiga duwatsu ne koguna ne kogi-kogi ne taurari ne idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat to haka za a zo a tara mutane lokacin da za a yi busa idan aka yi wannan busa matakin farko kowa zai tashi daga cikin kabarinsa Eh, kowa zai tashi annabi ya ce duk duniya ne kasa za ta fara tsagewa na fito alaihi salatu wassalam akwai abubuwa da yawa da Allah ya ambata wa ɗan adam wadda za su faru a wannan rana abu na farko dai wannan tashi kowa yakan tashi ne empty ba riga ba wando ba kudi ba komai walakar ji'itumuna burada kama kalakanakum awwala marra خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Allah zai ce walakar jitumuna furada Allah zai ce gashi kun zo mun empty kama kalakanakum awwala marra kamar yadda na halicce ku Allah ya ce a karon farko ran da na zo daban ran da ka zo daban ran da wani ya zo daban lokacin da wani ya zo daban lokacin da wani haka da mu koma yau a ɗauki wancan mu je mu mai sallah gobe a ɗauki wancan a je a mai sallah jibi a ɗauki wancan a mai sallah gata a zo a ɗauki wannan a mai sallah walakar jitumuna furada gashi kun dawo mana empty kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku a karon farko wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum ay wa taraktum ma a'tainakum wara'a zuhurikum Allah zai ce gashi duk abinda muka baku a duniyan kun bar shi a duniya gashi kun zo empty eh wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra alhaji mustapha yana mana taɗi wani abu da ya faru da wani ɗan uwa matar makwabcinsa ne ta tashi da jini cikin dare tana da tsohon ciki ba mota da za a kai ta asibiti sai suka ce suka buga wa makwabcinsu babban mutum ne haka aka fito yaran gida suka fito aka ce musu makwabcinsa ne wane matarsa ba lafiya tana ta zuban jini abin ya yi muni ba abin da za a kai ta asibiti ake roƙo don allah inda mota inda mota a taimaka a kai matan nan asibiti to su masu gadi da sauransu ba za su iya zuwa kansa ba ya suka je suka tada wa'insu daga cikin 'ya'yansa ya suka je suka gaya wa gadi daɗi ya ce motocin duk an tafi gona da su ga kuma manyan motocinsa a cikin gidan kaga wannan ai ba na zuwa asibiti bane yace duk motocin an tafi da su shikenan da safe ya fito sai ga kofar gidan makwabcin mutane a ciki ya tambaya aka ce mishi wata mata ce tun jiya take bleeding da daddare ta rasu yanzu don Allah wannan motar tana da amfani yanzu akwai motar da kimar ta ya kai ba za a dauki mai aihuwa a cikin ta ba akwai motar da kimarta ya kai dan uwanka musulmi mace mai nakuda ba za a sata a motar ba wallahi abun mai hankali babu motar to mota dai duk za mu tafi mu bar su yawa in ma ba ta kare kana nan ba in ba ka rabu da motar ma kafin ka bar duniya ba to Allah zai ce gashi nan kun dawo mun baki daya kamar yadda a karon farko kuka zo duk abin da ka gani a duniyar nan duk abin da ka gani a duniyar nan da ka mallaka zaka tafi ka bar shi ko kai da ko baka yadda ba
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا wa kulluhu atihi yawmal qiyamati farda Allah ce kowa zai zo tsura ne ranar alkiyama ba wanda zai tashi da ko biro a hannunsa so haka Allah ke siffanta alkiyama daga cikin sifofin da Allah ke gaya ma bayi na alkiyama shine kuma babu mai taimako a wannan ranar ba wanda zai sa ma wani hannu la haula wala quwwata illa billah ba wadda zai shiga hidiman wani kowa zai tara nashi yau mata ake kullu nafsin tujadilu عن نفسها كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ran da kowace rai za ta zo Allah ce tana jar in ja tana kafa dalili akan kanta kanta duk duniya ba wanda zai zo ya tsaya a gaban Allah ya ce zai yi magana a kanka duk gatanka duk duniya kai kuma ba wadda za ka je ka tsaya ka ce za ka yi magana a kansa ko bar da ta haife ka ita ma ta zo ta yi magananta da kanta Allah ya ce haka za a yi za a yi ko ba da a yi ba wallahi tallahi an gama wallahi an gama inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم inna yawmal fasli Allah ya ce yawmul fasli ranar rarrabewa miqatuhum ajma'in shine wa'adin da aka sa musu na haduwa baki ɗayan su yawma la yughni maulan am maulan shay'a randa masoyi na keke da keke masoyi na kud da kud bai iya kullawa masoyinsa komai ba wadda zai tabuka maka wani abu ba wadda zai tsaya maka akan wani abu a wani gu Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakshaw yawman la yajzi walidun an waladihi الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنهم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane Allah ce ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wakshaw yawman ku ji tsoron wata ini ku ji tsoron wani ini la yajzi walidun an waladi mahaifi bai iya tabuka ma ɗansa abinda ya haifa komai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a shi ma abinda aka haifa dan bai iya kulla ma mahaifan shi komai Allah ce ku ji tsoron wannan rana ka san a duniya ko ba a iya sama hannu akan matsalar ka ba da a maka jaje ya ayyuhan nasu taqu rabbakum Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wakshaw yawman ku ji tsoron haduwa da wani ini la yajzi walidun awladihi wanda mahaifi bai iya taimaka ma ɗansa da komai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a haka shi ma da bai iya taimaka wa mahaifin shi da komai Allah sai ce inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne duk daren darewa da mu ga wannan ranan za mu ga wannan ranan Allah sai ya ce fala tagurrannakum alhayatud dunya kar ku bar rayuwar duniya ta rude ku kar ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku kar ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku wala takurannakum alhayatud dunya kar ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku kar ka dauka rayuwar akwai wani abu sakakke babu in kana so ka ga hoton duniya da kyau ka kalli babanka ka kalla me me ya kulla babu ita duniya za ta iya zuke shekara hamsin a shekarunka wallahi riga mai kyau ma baka saka ba wallahi malam sai ka shekara hamsin sun tafi sun tafi wallahi riga sai wadda ya samu kasa baka isa kasa wadda kake so ba ruwa sai dai ka sha wadda ya samu baka isa ka sha wadda kake so ba abinci sai dai ka ci wadda ya samu baka isa ka ci wadda kake so ba wadda ya shekara hamsin a duniya shekara hamsin rayuwar duniya ta ci shekara hamsin a rayuwarsa amma yau bayi da dubu goma nashi mai duniya ta kulla mishi mai tama yau shekaran ka hamsin a duniya ko sittin a duniya baka da dubu sittin naka baka da buhun masara uku naka kai wace tsiya ta kulla maka in kuma baka yi addini ba baka yi asara ba in baka yi addini ba baka yi asara ba ka yi asara wallahi ka yi asara ai maganin rayuwar duniya ka yi addini abinci ka tashi ka nemi abincinka ka rayu kuma gwargwadon yadda ubangiji ya azurta ka ka yi addininka amma wallahi ba addini duniya ta da ki hancinka fala ta gurran na kuma hayatun duniya Allah ce kan rayuwar duniya ta rude ku kuma in ka ji ana rayuwar duniyan ka san wadda bai gane ba sai ya dinga tuno kasashen duniya a rayuwar duniya ba kai duniyan kan wata ilbauci ne tun daga aiwanka har ka mutu a nan da ka mutu karka dinga lissafo da kasa kaza da kasa kaza da kasa kaza an wannan anguwan kunnan nan ne kai duniyan haka ne ko ba ka ba haka ne ana rayuwar duniya karka dinga girgo manyan kasashe kana ta lissafin duniya duniya a kai duniyan ka garin ku a nan aka haife ka tun ran da ka fara tafiya firamare har yau baka taba fita daga gidanku ka je ka dawo baka tsallake kwatami ba haka ne ka tsaya ka yi addini ka yi addini wurare da yawa haka Allah ke an kararwa kar ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku kar ku bar rayuwar duniya ta ruɗe ku wadda ma ya samu abin da ya samu a duniyan ya je kasar da yake so ya je a duniyan sai ya yi settling? ai duniya ina e in ka biye ma wannan haka za ka yi ta cinye shekarunka baka ga ƙarshen matsalolinka ba to amma ka rayu gwargwadon arzikinka kar neman ka inganta rayuwarka yasa ka nemi haram kar ka yadda duk inda ka nemo haram da ka biya da ka biya duk inda ka nemi haram da ka biya da ka za ka mayar da ka mayar da ka mayar da ka mayar ka rayu gwargwadon arzikinka ka tsaya ka bauta ma Allah da kyau ka ci gaba da neman ilimin addini kana neman ilimi na zamani da rayuwa da sana'a a bisa ƙa'idodi na shari'a har Allah yi hukuncinsa to wurare da yawa haka da ka gani wani bayi iya taimaka mu wani wani bayi iya taimaka mu wani ga sunan wurare da yawa matsayi daban-daban daban da mutane da su samu kansu a ciki amma dai babu wadda zai shiga cikin hidimarka ba kuma wadda zai tabuka maka wani abu illa man rahimallah sai wadda Allah ya so shi ya ji kansa da rahama Allah ya samu a cikin su Allah ya ce fadhalika yawma idhin yawmun asir wannan ranan Allah ce rana ce mai tsanani rana ce mai wahala rana ce da take dauke da masifu iri iri baka ji shi Allah yake cewa يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim Allah ya ce tabbas girgizan tashin alkiyama Allah ya ce al'amari ne babba al'amari ne babba inna zalzalata sa'ati shay'un azim girgizan tashin alkiyama yanayin firgici da rikirkicewan al'amura da za a shiga Allah ce wani abu ne babban al'amari ne in ji Allah yau mata rauna ha haɗin nan ya ƙudu ila sa'a waɗanda za ka ga abubuwan suna faruwa ta haru kullum murdi'atin amma arda kowace uwa za ta shagaltu ta gafala daga abin da take shayarwa kullum murdi'atin amma arda duk wata uwa mai shayarwa za ta rabkana ta yi watsi da abin da take shayarwa wannan ya nuna kima da darajar uwa ita uwa ba rigimar da za a shiga ta manta da ɗanta Allah ce ranar alkiyama za ta manta da ɗanta idan kuma aka buga misalin uwa firgicin alkiyama ne zai sa ta manta da ɗanta ashe kaga wani abun da bai kai haka ba ba isa ta manta da ɗanta e uwa ke wani kuma abokiyar faɗansa mamansa yawai sun yi sabani ne da matarsa da mamansa mamanmu ne ba ta da gaskiya wai mamansu ne ba ta da gaskiya wa ai ta wuce wajen wa ai ta wuce wajen wa ta wuce wajen ko tsuntsuwa ce kaga yadda take akan ɗanta ba fa matarka ba ko babanka bai fi mamanka son ka ba eh to wani uwarsa ne abin watsarwarsa ba babu ruwansa ba ruwansa Allah ya samu dace tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wata ba'u kullu za ta hamlin hamlaha duk wata mai ciki za ta sauke abin da ke cikinta in ya kai haihuwa za ta haife shi in karamin ciki ne za ta yi barinsa a wannan rana wata rannasa sukara za ka ga mutane a buge a cikin maye ana tafiya a gigice wa mafi sukara allah ce kuma ba shaye-shaye suka yi ba walakin na azabar lahi shadid azabar allah ce ta yi tsanani a kansu فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم الله تتو تيايا ذاكو إيا كاري كنكو دقا عذابر الله إن كن كافر شيما الله yauman ya ji alulwuldana shi ba wadda wata ini ce da take mai da jariri ya zama har da furfurarsa asama'u munfadirun bihi Allah ce sama ma tana fashewa ta tsage saboda masifar wannan ini kana wa'aduhu maf'ula alƙawarinsa kuma zartacce ne abin zartaswa hakan zai faru zai faru alal kafirina ghairu yasin Allah ya ce wata ini ce da ba sauƙi a kan kafirai duwar da alƙiyama ta tsaya a kansa yana kafiri Allah ya tsare mu Allah ya ce to ba sauƙi ba sauƙi wa kana yawman alal kafirina asira Allah ya ce wata ini ce da take da tsanani akan kafirai موضعين إلى الداء يقول الكافرون هذا يوم عسير
يقول الكافرون هذا يوم عسير كافري da su ce yau wata ini ce da take da tsanani to tana da tsanani amma cikin mu'minai waɗanda suka sha kwana Allah ya samu na cikin su eh alƙiyama za ta zo musu da sauki وهم من فزع يومئذ آمنون
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع لا الأكبر
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا لا يحزنهم الفزع يومكم الذي كنتم توعدون الأكبر Allah ce wannan firgita mafi girman firgitan Allah ce su bayi gigita su baya daga musu hankali wata talaqahumul malaika malaiku za su tarbe su suna musu albishir hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun yau ne ranar da aka muku alkawari za ku ji daɗi cikin alkhairan Allah waɗansu malamai suka ce lokacin da za a yi girgizan tashin duniya waɗansu malamai suka ce lokacin da wuta za ta mamaye kafirai su Allah zai amintar da su Eh, yana daga cikin aikin da ke sa mutum ya dace da amincin wannan ranar shine mutum ya zan yana kyautata sadakokinsa don Allah annabi ce duk wani ma'abucin infaki da sadaka yana karkashin inuwar sadakar saranan alkiyama ita fa dukiya ta yi rana ta yi rana balan ka sa dukiyarka a hidimar addini da hidimar bayan Allah kudi ya yi rana ba a hana ka yi walwala da dukiyarka ba ka ci ka sha ka sa sutura ka yi abin da ya dace amma kar ka ɗauka taskance kudi kawai shine aikinka ka gina lahirarka ka gina masallatai ka gina makarantu ka gina cibiyoyi na alkairi waɗanda ba su da shi ka ba su jari ka gina su ko ka mutu dai kura ta gudu da na bakinta za a bi masallacinka a ce a raba gado ne? ba za a raba gadon masallacinka naka ne naka ne to wannan ɗin shi ne naka wannan ɗin shi ne naka annabi ya lissafa daga cikin abubuwan da mutum zai yi ya zama mishi sadakatun jariya so yana da kyau yana da kyau yana da kyau musulmai waɗanda suke da hali su tashi wajen gina gobensu wajen gina gobensu annabi ci kowa na ƙarƙashin inuwar al'arshi akwai wadda zuciyarsa ta manne wa masallaci akwai waɗanda suke alaƙa don Allah eh alaƙa ce don Allah alaƙa don Allah ita ce wadda aka gina ta akan gaskiya wadda aka gina ta akan gaskiya ba wadda aka gina ta akan son zuciya ba kai ne da abokinka shekara kaza kuna tare a cikin hidimomin rayuwa to yi zama tsakaninku da Allah kuke zaman kuma akan gaskiya su wata ran sun yi sabani da makwabcinsa sai zo yake gaya maka wani ya zage ni ya gaya mun kaza ya baka labari kace min shawa ne baka kyautata ba ai ka fi shi karfi in akan abu kaza ne da baka yi kaza ka yi kaza ba ba abokantaka bane ba soyayya bane wai duk abin da abokinka ko aminin ka ya dauko ka goyi bayansa a'a in shine yayi ba daidai baka gaya min shawa ne baka yi daidai ba kasan wani ko taɗin matarsa ya ma abokin shi ce ha dama matan kan na aimu muna kallon ku ne a ba daidai ba ne ka tuna mishi wani ebe kamata kai mawacce haka ba ka dubi irin yadda iyayenta suka mutunta ka suka kimanta ka kaza kaza kaza ya zama za ka gaya mishi gaskiya shi ma zai gaya ma gaskiya to kun zama masu faɗa ma juna to wannan shine abokantaka na gaskiya al-akhillau al-akhillau masoya na kudda guda biyu Allah ya ce al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun sashin su zai zama abokin gaba masashi illa al-muttaqin ko muttaqun illa al-muttaqin sai waɗanda suka kulla alaƙar Allah ce akan takawa da tsoron Allah to dukkan irin waɗannan yakan zo musu da sauki a ranar alkiya Allah ya samu a cikinsu imani da aiki mai kyau imani da aiki mai kyau ka gaskata Allah ka gaskata manzannin Allah ka gaskata alkur'ani da littattafai da Allah ya saukar ka gaskata mala'iku ka gaskata ranar alkiyama ka yadda akwai hisabi ka yadda akwai tsayuwa ka yadda akwai wuta ka yadda akwai aljanna ka yadda da kaddara mai daɗi da maras daɗi kuma ka tashi ka yi aiki ka tashi ka yi aiki kar ka kashe zuciyarka kar ka kashe zuciyarka su kwanakinka ko bacci kake tafiya suke yanzu in karatu ne in mun kwana a wannan ayan in muna da nisan kwana ko bayan shekara ne sai mu dawo mu dora to su kwanaki ba ruwansu ko bacci kake zukewa suke ko bacci kake zukewa suke ko bacci kake su tafiya suke ba za ka tashi ka same su a inda ka kwanta ba eh ko bacci kake su tafiya suke to balle kuma a ce akan barna akan barna kake tafiyar da su Allah ya tabbatar da digadiganmu akan imani da ayyukan alkhairi alal kafirina ghairu yasir Allah ya ce wannan rana akan kafirai Allah ya ce ba mai sauki bane ba mai sauki bane kafirai da su koka fajirai za su koka fasikai da su koka babu sauki a cikin al'amari akwai inda Allah ke ambatawa cewa sukan yi fata su yi buri ina ma a mai da su ƙasa wai kolul kafiru ya laita ni kun tutura ba da su yi burin ina ma kafiri zai ce in zama ƙasa Allah ya tsare mu to jama'a sai mu kwana ana sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya muku albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik